ma ja'a sa'i abin da ya zo kenan a game da zuwa juma'a a zuwa masallaci a ranar juma'a Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa shi ya tambayi Ibn Shahad Zuhuri daga farin Ubangiji Azza wa Jalla ya waɗanda yake sun ba da gaskiya wakacin duk da aka yi kiran sallah a ranar juma'a to lalle ku tafi zuwa ambatan Allah wanda malamai da yawa suka ce zikirin layi kuna almuradu bihi alhudubatu abinda ake nufi da ambatan Allah a nan huduba ku tafi zuwa ga huduba sauraron hudubar juma'a abu ne muhimmi yanda ake ta faɗa a sauraro hudubar juma'a abu ne muhimmi don haka aka shar'anta ta ba wai an shar'anta ta bane don ku da shar'anta wa ku saurara ku ringa kau da kai daga gare ta abin bai dame ku ba abin bai dame ku ba sai matsalan wani shugaba ne zai jawabi sannan kuke saro huduban nan da ake faɗa muku wato zancen Allah ne ake tunatar da ku ibn shahabin ya ce baruna haddabi ya kasance yana karanta ta izanu da lissalati min yawmin juma'ati famru ila zikrillah wato hadisin wato munkadi ne saboda ibnu shahadin zuhuri ke ga sayyidina umar ba dan sanda aka haife shi bayan mutuwar sayyidina umar ne da malaman tarihi sun ce shekara ta hamsin da shida aka haife shi daga hijira shekara ta hamsin da shida shekara ta aisha ta wata to shi ko sai da namar kaga tun shekara ta ishirin da biyu aka kashe shi shi ya sa bayan sai da wajen shekara talatin amma hadisin ya zo mutasili daga ruwayar wato abdul humaidi cewa daga abdulrazaki daga mahamar daga zuburi daga salim daga mahaifin abdulhamin umar ya sa wato yadda aka kawo ruwayar a nan ya zamo hadisi ne mu tun da an tsare da mutum biyu da salimu da abdulhamin umar to a cewa in an kira sallah ranar juma'a to ku zarce kai tsaye zuwa ga ambatan Allah wannan kira'a ce kenan ingantacciya daga sayyidina Umar sai dai tunda yake bata dace da rasmin Mustafi Usmani ba to sai a ce shazza ce ba dama a ce za karanta Qur'ani da ita wa ajmahu anna shawazza lam yubah qira'atun biha walakin al-asah kabarin filitijaji ta jeri yadda jalaluddin suyudi yake faɗa a kofar sari malamai gaba ɗaya sun gamu cewa ba daidai ba ne a ce za a karanta ƙur'ani da kira'a wadda take shazza kamar wannan kenan ko da yake isnadin ta ya inganta amma wato tunda bata dace da rasmin musafi usmani ba to ta shazza to kala maliku imam malik yace duk inda aka faɗi kalmar sa'ayu a ƙur'ani ana nufin aiki da aikatawa a aikata abu shi ake kira sa'ayu sa'atul ari ya yi aiki ko ya yi yawo yana kulle-kulle a duniya ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa sa'atul ari shi wannan wanda yake zuwa gare ka ya faɗa ma ganganu wanda zahirinsu masu jan hankali ne masu ƙayatarwa ne amma kuma yana juyawa daga baya yana barin wajenka shi kenan ya kama aiki kenan a duniya liyufsu da biya don ya ga banna a cikinta akan samu wannan mutumin tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar da wannan ayar akai a koyaushe yana da bagada akwai mutanen da yake sun fi kowa faɗin magana daidai amma kuma sun fi kowa kokarin haddasa barna a duniya za a ji magana kyakkyawa daga bakin su kai ka ce gaske wa minan nasu man yujibu ka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhudullaha ala ma fi qalbi har dai ma suke cewa yau ai Allah ma ya san gaskiya kan gaskiya suke ga suna faɗa gaskiya ba kan gaskiya suke ba amma kuma wa huwa aladul hisab wa iza tawalla sa'atil lari li yusda biha wa yuhlikal harsa wa sala to ubangiji kuma tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man ja aka ya sa wa huwa ya sha amma duk wanda ya zo gare ka da gaggawa alhali yana mai bayyana tsoron Allah fa anta an mutalaha sai ya faɗa kuma sannan kuma fir'aunu ya ba da ba ya juya daga karɓar abin da annabi Musa ya zo da shi yana kulle kulle yana yan kulle kullensa a bayan ƙasa ya za a yi ya maganin wannan manzanci wannan aike da annabi musa ya zo da shi ubangiji kuma ya faɗa kai hakika ko bayi ayyukan ku iri daban-daban ne tsakanin aikin wani da aikin wani tazarar daiwa wani aikin ya fuskanci Allah ya sa ya zai taimaka wa jama'a ya zai kaza ya zai kaza wani ko ba ruwansa da Allah a duk abin da yake ya sa kawai ya zai cuci jama'a ne a gaba ya sa komawa ga Allah wani ya sa neman duniya wani ya sa neman ɗaukaka wani ya sa menene a gabansa kowa dai da irin aikin da ya sa a gaba sai ya sa ayyukan naku kam da bambanci wa tsakaninsu imam malik ya ce shi yasa sa'ayu da Allah ambata a littafinsa ba ana nufin takawa da kafa ba ba wai tafiya da kafa ba ko gudu ba wai ana nufin gudu ba yana nufin aiki da aikatarwa a aikata abu abin da ya zo game da wato sarki da ya sauka a gari garin da yake a cikin mulkinsa a ranar juma'a ga shuki ba a garin yake da zama ba halin tafiya ne ya sauka a garin imam malik ya ce wato wannan babin gaba ya sai zamo ba wani hadisi a cikinsa sai dai fikihu zarar fikihu ne shi ya samu da ake cewa littafi ne na hadisi da fikihu kuma gaba ya da hadisi da fikihu sai sai shehu shahwalillah da halawi yake cewa ai duk mai son ya san tsagwaron fikihu to dole sai ya koma muwatsa domin ba littafin da yake ya kunshi tsagwaron fikihu irin muwatsa iza na zalar imamu bi karyatin idan liman ya sauka a gare ta ji fi har jumu'atu da juma'a ke wajaba a garin wato alkarya ce babba wadda ta kunshi duk abin da ake bukata zuwa gare shi a rayuwa ta yau da kullum akwai majinka akwai masaka akwai makera akwai magina akwai kantoci akwai duk dai masu sana'ar da dan adam ke bukata zuwa gare ta yau da kullum a garin imamu musafirun alhali shi sarkin matafiyi ne ba a nan garin yake da zama ba sai musu hudu ba yi musu sallar juma'a to mutanen wannan garin da waninsu ma wanda suke tare da sarkin sa iya yujammi ona sa iya yin sallar juma'ar tare da sarkin imam malik ya ce idan liman ko ya sallar juma'a alhali yana matafi bikaretin a gari da juma'a ba ta waje ba a garin nan garin nan ba babban gari ba ne wanda za a ce ya kunshi duk ma'abuta sana'o'i a kauye ne karami amma shi yana zuwa saboda sarki ne da yake juma'a ce sai ce to shi sallar juma'a ba zai ba za a yi azahar ba to a sannan shi kansa juma'a tasa bata inganta ba su kansu mutanen garin da suka bi shi a sallar juma'a nan juma'a su bata inganta ba hakanan ma kai duk wanda ya bi sarkin nan ya sallar juma'a daga wanda yake ba ɗan garin ba kamar masu raka sarkin duk gaba ɗaya ba su sami juma'a ba mimman laisa bi musafirin assalata abin da yake lalle shine mutanen wannan garin da su da waninsu daga dukkan wanda yake ba matafi ba wajibi ne ya sallah a zahar raka'a a cika sallah kada su ce za su yi kasar yasa malikawa suke cewa idan mazauni ya koyi ko da mazauni zai koyi da matafi ma to ai wari ne ya cika sassallarsa shi mazaunin wajibi ne ya cika sassallarsa matafiyin ya sallah raka'a biyu ya sallama to shi ya tashi ya kawo ragowar raka'a biyu da malik imam malik ya ce wala jumu'ata ala musafirin juma'a ba ta wajaba a kan wanda yake matafi kuma yadda malamai na daga baya ma na masabar imam malik suka shahara yadda sai dai aliyu ujuhuri yake faɗa baitocinsa guda biyu shi matafi ko da a gabansa za a yi sallar juma'a ba lalle ne ya tashi ya ba an faɗa dukkan wanda yake yana da wani hanzari hanzarin da zai sa a ce ba dole sai ya je juma'a ba to amma in ya zamo ya dace daidai sanda ake juma'a yana gurin da ake sallar juma'a to wajibi ya bi sunna ba ya ce ai bara ya kibi ba dama an yafe masa ne saboda duban hanzarinsa to amma yanzu tunda ya dace yana wajen ai shi kenan ko ba wani hanzari amma ban da mutum uku mutum uku aka ce su ko suna wajen ba sai sun bu ba ba wajibi ne a kansu su bu ba man hararar jumu'ata min zil uzuri alaihi an yadhura ma'akum fadari wa ma ala unsa wa la ahli safar wal abdi fi'luha wa illaha haram wa ma ala unsa mace ko da tana ita za a yi juma'a ba lalle ne sai ta ba ta iya zamanta sai a zahar dinta wala ahalin safar ko wanda suke matafiya wal abdi ko wanda yake bawa bawa yana wajen da za a yi juma'a ba lalle ya fi ba to abin da ya zo a cikin sa'ar da take ranar juma'a wai lalace abin hadisi ya karbi da mayan malik ya karbi daga abin zinadi shine abdullahi ibn zakawana abdullahi ibn zakawana wanda da yawa malaman tarihi suna faɗa cewa yau ba ce hijira ta ɗari da talatin ya karbi da Ab- ah, abdurrahman ibn hurmus al-arad shi kuma ya karbi daga abi huraira wanda wannan sinadin ya gabata gare mu cewa da yawa malamai suna cewa ya fi kowane sinadi inganci daga abi huraira shi dai a gaba ɗaya hadisai hamsin da hudu ne suka zo a muwaɗa da wannan sinadin to anna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ranar juma'a sai ya ce fi sa'atu akwai wata sa'a a ranar juma'a da bayan da za a yi bawa musulmi ya ce da ita alhali yana tsaye yana sallah ko yana addu'a yana roƙon ubangiji wani abu sai ko ubangiji ya ba shi wannan abu manzo Allah ya nuni da hannunsa yana karanta ta wato wannan yana daga hadisai yake sun zo da shuhura am kuma sai aka samu bambancin fahimta mai yawa tsakanin malamai game da wacce sa'a ake nufi sai yasa an samu zantuttuka fiye da guda arba'in akan sa'ar da ake nufi akwai ma saɓani wato game da cewa sa'an tana nan har yanzu ko kuwa ibnu abdulbari ya hakaito a littafin tamhid daga wasu malamai yan tsiraru cewa ai sa'an nan ma yanzu an ɗauke ta ba maganar ta amma ya ce wannan maganar magana ce wadda gaba ɗaya ba wadda za a saurara ba amma da yawa daga malamai sun tafi akan cewa sa'a tana nan amma kuma kankanuwa ce kuma wato an samu zantuka da yawa tsakaninsu game da ayyana ta akwai masu cewa ma gaba daya a juma'a ɗaya ne a shekara wasu kuma suka ce a gaba ɗaya yinin ta iya afuwa amma sassauyawa take sassauyawa take irin yadda lailatul qadari ba dare ɗaya ke take kasancewa ba wannan shekarar ta yi ta afuwa a wannan daren wata shekarar kuma a wani daren daban shi yasa dai wato suka ce ai an ɓoye ta ne mun bawa ya kokari juma'ar gaba ɗaya ita kokarin addu'a ita kokarin addu'a a ciki to walla ce ya haimin hadisi ya karbo daga imalik daga yazid ibn abdullah ibn al-hadi sai kuma daga muhammad ibn ibrahim ibn al-harith at-taymi sai kuma ya karbo daga abi salama dan rahman ibn auf sai kuma ya karbo daga abi huraira cewa shi ya ce abu huraira ya ce na fita zuwa dur wato inda ake faɗa cewa allah ya zantar da annabi musa wurin da yake allah ya yi rantsuwa da shakuri bi a ƙura'ani waduwar wa kitabin masduwar a wani wajen kuma watini wa zaitun wa duri siniyin a to dai anan allah ya rantsuwa da shi sannan kuma a wani wuraren an ambace shi a ƙur'ani ba ta fuskar rantsuwa ba kamar makon ta janibin dori na da ina yana an ambaci dori din ne to shi duban wannan shi ya sa shi abin huraira ya tafi ya ziyarci wajen sai na gaba da kayan habar wanda shi tabi'i ne ba sahabi ba yana cikin manyan masana da attaura sai na zauna tare da ka'abu ya ringa faɗa min wasu maganganu da suka zo a cikin attaura ne kuma na ringa faɗa masa hadisan da na ji wajen man sallallahu alaihi wasallam ko wanda aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin da yasa Abu Huraira ya zauna wajen Ka'abul Ahbari yana sauro saboda hadisin Buhari radiyallahu ta'ala anhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajjisu an bani Isra'ila wala haraja kwa iya jin labaran ganganun da banu isra'ila suke ruwaitowa ba laifi eh, ba laifi a cikin wannan to duba wannan hadisin eh, wannan shirin wata manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi abu huraira ya zauna wajen ka'abu rahabari har yana sauraron maganganun da yake hakaito masa daga attaura yana cikin abin da ni na faɗa masa na ce da shi manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyen rana da rana ta fi fiyayyen yini da rana ta fito ga wannan yinin shine yinin juma'a yinin ranar juma'a a wannan ranar ce a wannan yin ne aka halicci annabi adam a irin wannan yinin ne kuma aka sauko da annabi adam daga aljanna a irin wannan yinin ne aka karbi tuban annabi adam فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وفيه مات أولا لان يقوم النبى آدم يقوم لأبنجد a wannan ranar ne shi yasa kaga wannan cewa fihi mata akwai raddi akan wasu a yanzu dan an ce ai ranar litinin ran da aka haifa manzo ne sallallahu alaihi wasallam ya cancanci a gewa ba sai ce to ba ran nan yi wa fati ba ai sai zama ma ranar bakin ciki a gashi a nan an faɗa cewa annabi adam saboda an halice shi a wannan ranar ake ganin girman ranar juma ba da wucewa ai a wannan ranar aka ce yi wa fati wa fi ta kuma sa'atu a wannan ranar a irin wannan ranar da a yini na juma'a sa'a alkiyama za ta tashi ba wani rai sai ko mai tana mai kaskan da kunnanta ranar juma'a tun daga sanda rana ta fito wato tun daga sanda alfijir ya keto hatta ta zuwa shamsu har sai rana ta fito tun daga ketowar alfijir har zuwa fitowar rana don tsoron kai ya zama wannan ranar ita ce ranar tashin alkiyama wa'anda ba sa haka kawai sai aljanu da mutane aljanu mutane su ne ba ruwan su rajima ta zo gare su wani abin ya ɗauke musu hankali amma duk sauran masu rai tsoron zuwan juma'a suke sa'a a cikin yinin juma'a da bayan da za a yi bawa musulmi ya dace da ita alhali yana sallah yana roƙon ubangiji wani abu sai allah ya bashi wannan abin da ya roƙa sai ka abu ahbar da ya ji wannan hadisin daga wajen abu huraira ya ce fi kulli sanatin yomu eh wannan yana abuwa ne sau ɗaya a shekara yini ɗaya ne juma'a ɗaya ce a shekara take da wannan farlar sai na ce da ka abu in ji abu huraira a duk juma'a duk juma'a kaga wannan akwai raddi akan wanda suka fahimci cewa ai a sau ɗaya ne a shekara dan gashi abu huraira ya yi raddi kuma wannan raddin na abu huraira yana daga abin da yake ko da yake mawqufan ne da lafazan amma kuma za a dauke shi kan cewa marfu ne ma'ana na abu huraira ba zai ayyana cewa ai duk juma'a ce ba in ba tare da ya ji daga wajen manzo ba sallallahu alaihi wasallam ko ya ji daga wanda ya ji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ce masa a aidin juma'a ne sai kam ya sake komawa ga attaura ya karanta ta ya ce sadaka rasulullah kaga wannan ma ya karo da magana cewa ai daga manzo ne manzala sallallahu alaihi wasallam da ya ce din juma'a ce ya gaskata haka yake ma a cikin attaura abu huraira ya ce sai na gamu da basirata bin abi basirata al-gifari irin wannan wato yana cikin wanda malaman mustalawul hadis suke masa babi cewa wanda sunan ya dace da alkunyar ubansa kamar shi wannan sunansa basiratu sunan ubansa kuma abu basirata kaga sunansa ya dace da alkunyar ubansa to wake daga baro gifari sai yake da ni daga ina ka taho ina ka je ne na ce ai daga dori na je dori sina ne sai ya ce da allah ya sa a ce na gamu da kai kafin a ce ka fita zuwa ga dori sina da ba zan gane ka ka fita ba dan ba da da zai sa ka ce sai ka je wajen na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba daidai ba ne a ce za a haura kuma a yi tafiya sai fa idan tafiyar da za a yi zuwa masallatai uku ne ba daidai ba ne a haura kuma a ce za a wajen wani masallaci dan kawai a yi sallah a jinsa ba wai ya kore hawa raƙuman da tafiyar a kansu don wasu bukatu ba kamar neman ilimi kamar sada zumunci kamar kasuwanci da abin da ya da haka amma akan aje wasallaci muayyani shine aka ce ba a yi ba sai ko zuwa masallatai uku a zuwa masallaci mai alfarma da kuma masallaci na wannan da kuma masallacin baitul maqdis shine masallacin iliya a baitul maqdis ko ya ce iliya a zai ko ya ce baitul maqdis duk dai suna ne na abu daya na abu daya ko baitul maqdis ko iliya a duk suna ne da waje daya ya shukku shi a basaratu yana kokwanton wanda lafazi manzon Allah ya faɗa Abu Huraira ya ce bayan nan wato wannan hadisi waɗansu suna cewa ai za su kafa hujja da shi akan cewa ashe ba a hau a tafiya ba dan a je ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abin da bai bayyana ba gare su shine wannan tafiya zuwa masallaci ne aka ce ba a yi sai wannan sallacin uku amma maganar ziyara ita hadisin bai magana akan ta ba gaba daya hadisin nan gaba daya bai magana akan ziyara ba ya yi magana kan kawai a tafi daga nesa zuwa masallaci don a yi ibada ko don a yi sallah a cikinsa shine aka ce ba a yi sai ga masallatai uku amma maganar ziyara gaba ɗaya bata zo a hadisin ba abu hurara ce sai kuma daga baya na game da abdullahi salami ba mun rabu da masalatu na abi masalatul gifari sai na game da abdullahi salami na wanda shi ma yana cikin manyan malaman yahudu kafin ya musulunta kuma shi ya musulunta ya ga annabi ma sallallahu alaihi wasallam sai labari ya musulunta amma yana cikin manyan tabi'ai bai ga annabi ba amma shi abdullahi sallallahu ya ga annabi har ma ga ayoyi a qur'ani ana cewa akan ne aka saukar da su fa dastuhu na bashi labari bi majalisi da gamuwar da muka yi ma a ka'abil ahabari da ka'abul ahabari zaman da muka yi muka tattauna da kuma ni abin da na faɗa masa game da farnar ranar juma'a na ce da shi da na gama bayani na sai ka'abu ya ce wannan yana afuwa ne a rana ɗaya a juma'a ɗaya a shekara kana abu hurera ce sai abdullahi salamin ya ce ka zama ka abu ya faɗi magana da ba haka take ba ba haka take ba ba sau ɗaya ba ne a shekara na ce da shi sannan kuma ka abu ya sake komawa ya karanta a taura ya ce a dukkan juma'a ne duk juma'a ma bai wannan rana Darulamu salamin ya ce sadaka ka yawwa yanzu ne ka abu ya faɗi maganar da take gaskiya. Sannan Darulamu salamin ya ce na san wata sa'a ce ita na san ni wata sa'a ce man sai abu huraira ya ce sai na ce da abdullahi salamin kai ka bani labari man da ita tun zai kai ka sani wala ta rinna alai kaka ce za ka yi min ruwa mun kaka ce za ka yi min ruwa ruwa ilimi ta fi kowace ruwa muni ruwa ilimi ta fi kowace ruwa muni domin da ilimi ne shiriyar bayi to wanda koyar rasuwar wa bayi rowar abin da za su iya da shi ai rowarsa ta fi muni to sai abdullahi salamin ya ce ita ce karshen sa'a a ranar juma'a ai karshen a ce a ranar juma'a abu huraira ya ce na ce ta kunu a yi rasati ya za ya ce sa'a ta karshe ce a ranar juma'a alhali ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba da za a ba musulmi ya dace da ita alhali yana sallah wannan sa'a kuwa sa'a ce da ba a sallah a cikinta kaga wannan magana ta Abu Huraira ta kawo hujja ga wayanda suke cewa idan magana idan ka ta zo a zancen shari'u zancen mai shari'a wanda yake tana da ma'ana biyu wato tana da hakika biyu akwai hakika shari'iyya akwai hakika lugawiyya to sai a dauke ta bisa hakika shari'iyya inda bi alfatul usul yake fada wal asahu shari'a lugawiyyin fal asahu is huwa urfu shari'in bi shari'i eh tunda anan salatu yusalli idan an dubi ma'anarta ta luga sai a ce yana addu'a amma an dubi ma'aka ta shari'a shine za a ce yana sallah tunda yusalli a lugga yana addu'a kenan yusalli ko a shari'a yana sallah kenan amma kaga abu huraira ya nuna cewa ai za a dauke ta ne akan ma'anar ta shari'a Zafran da salamin ya ce, Au, yanzu ashe manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai ce ba wanda ya zauna mazauni yana sauraron sallah, to ai yana cikin sallah yi salli har sai ya sallah, har sai ya yi sallah. Ai wanda ya zauna don sauraron sallah, to a cikin sallah yake, yanzu inda ga yin la'asar ka zauna a waje, kana sauraron sai an marba. kana sauraron ai magarba da kai a wajen to duk zaman da za ka in za a yi awa biyu in za a yi awa biyu da rabi in za a yi awa uku ana rubuta ma dilladan sallah gwagwadon sallah sai an rubuta ma ladan kayi wannan sa kayi sallan nan ta magarba abu huraira ya ce na ce kai gaskiya ne ko manzon allah ya faɗi haka sai a abdullahi salamin ya ce ai wannan ake nufi ai idan mutum ya zauna ƙarshen sa'a ta magarba an tara yinin juma'a ya zauna karshen sa'ar ta yinin juma'a yana sauraron cewa shi fa ba zai tashi daga wajen nan ba sai an yi sallar magarba da shi ana rubuta masa yana ta sallah shi yasa suwaye masu haka suwaye masu dorewa akan haka musamman ranar juma'a kaga yan dariga su ne suke zama ambatan Allah kuma suna sauraro har sai an yi sallah suna sauraro a yi sallah da su a wajen shi yasa kaga su suka samu wannan farla kenan hakika to siffar da ake bukata da kuma magana ketare wuyaye wani a ringa kekketare mutane da magana fuskantar alkibla ra'am fuskantar liman mai huduba a rasan da yake huduba a ranar juma'a ya karbo daga yar idil ansari shi ya da sa'id al-ansari yadda ya gabata gare mu a baya yana cikin kananan tabi'a ke wafati na hijira ta ɗari da arba'in da uku cewa ila sa'id al-ansari ya samu labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce me zai shafi ɗayan ku da sau ne da a ce zai riki tufafi biyu wanda zai ringa sawa ya je juma'a mihinati in banda tufafin da ya aiki da su me haka din me zai shafe shi ai wato ya kamata a ce tuma in mutum za shi kai ya ce za shi da tufafin da yake aiki da shi a'a ya sa tufafi wani daban shi ya sa aka ce an so kyakkyawar sufa kuma malamai musamman musamman imam malik radiyallahu ta'ala ke cewa ita juma'a an fi son aje da farin tufafi farin tufafi a zuwa juma'a ya fi daga wanda yake sabo ba fari ba samun idi wanda shi a idi sabon tufafi ko da ba fari ba ne ya fi daga wanda yake tsoho amma fari ya fi da ga aje idin da tufafin da sabo ba amma fari ne gwamma aje da sabon wanda ba fari ba amma juma'a aje da tsoho fari in dai wankakke ne to ya fi kyau daga ace a da sabo wanda ba fari ba to wanda na ta min hadisi ya karbo daga imam malik cewa ya karbo daga nafi'u cewa ibn umara ya kasance la ruhu ila juma'ati ba ta fiya zuwa juma'a sai ko ya shafa mai a jikinsa ya sa turare illa an yakuna harama sai fa in yana cikin harama da haji ko umra in yana cikin harama da haji ko umra to wannan ba sa mai ba shafa turare Ubaidullah min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karɓar daga Abdullahi da Abi Bakar ibn Hazmin ya karɓar daga wanda ya faɗa masa hadisin daga Abi Huraira wato hadisi ya zamo mubhabi kenan wa mubhamu ma fihi rawin lam yusam wa bulga wa mubhamu ma fihi rawin lam yusam to cewa shi Abu Huraira ya kasance yana cewa wallahi ɗayan ku ya zauna ya yi sallah a kan dutse dutse baki wanda yake mai tsananin zafi ya fi masa daga ya zaman a gida ya bari sai sanda liman ya tashi yana huduba ya taho yana kyakketa wuyayen mutane ranar juma'a ketare wannan ya dunguru wannan ya dunguru wannan wai sai ya shiga ciki alhali da ya zaman sa a gida in yana son shiga cikin ya zo da wurma ya zo da wurma me zai hana ya zo da wuri wannan shi yasa ake faɗa cewa wanda yake keta wuyayen mutane ranar juma'a kamar ya rasa ladan juma'a illa iyaka dole irin nan kuma a ringa faɗakarwa su kansu mutane a yanzu sau da yawa sukan zauna a hanya alhali cikin bai gama shittika ba shi kuma dan wata manufa shi ma kuma wanda ya irin wannan to shi ma ya kamata ya gane ya yi laifi cewa aka yi in ka je ka zauna inda sahu ya kai ka shiga ciki ka ce kai ina kai ina shiga masallaci ladan da ke cikin shiga masallacin ai ba kaɗan ba akwai wasu kaɗan ba malamai da suka tafi akan cewa yo ai in mutum bai shiga cikin masallaci ba ai juma'a an faɗi sharuɗin a yi ta a rahabar masallaci ko a kan hanyoyin da suke sun kai masallacin yanda halilu shau halilu yake faɗa a murtasar wasa hat bi rahabatihi wadda rike muttasilati bihi in ragar masjidu wattasilati sufufu lantafaya sallah tana inkanta a rahabar masallaci hakanan sallah tana inganta sallar juma'a na inganta a rahabar masallaci kewayen masallaci ba inda yake a rufan ba amma inda yake a kewu shine rahabar masallaci hakanan juma'a na inganta a hanyoyin da yake sun kai ga masallaci amma da sharuɗa guda biyu in ran masjidu ya zama masallacin ya yi kunci to kai da ka zo da sauran waje a masallaci cikin masallaci ka ce za ka zauna a waje da wata hujja masallaci bai ma kunci ba shi yasa wasu malaman yan kaɗan ma suka ce ai juma'a ta kamata ce bata inganta ba tun da ka bar tsarin juma'ar haƙƙi a fara himmar cika cikin masallacin yadda zai zamo ba mazaunar wani to a sannan in wani ya zo ya ce shi dole sai ya kutsa tare da haka to shi ne ya yi laifin amma in ba haka ba mutane suka zauna kuma suka tsatsare hanyoyi don wata manufa kawai ta su wani cewa shi da an gama yi ba zai tafi shi ne manufarsa ba abin da zai karshen ta sai dai zo hira to kawai ya hira zamansa a masallaci ai ya fi masa zamansa a masallaci ya fi masa wanda yake da uzuri shi wannan ai ana duban uzurinsa in uzurin ma ya kai na sai ya bar juma'a ai cewa aka an yafe masa zuwa juma'ar akwai uzurin da aka ce al'azarul mubiyatu littarufi an juma'a ce rama da yake ba wani hanzari haka kawai gangan mutum ya ce shi ga yadda ya tsara ga zuciyarsa yadda ta tsara masa to imam malik ya ce tsarin da muka tarar malaman mu suna yi shine an yi sakabilan nasul imama mutane su fuskanci liman ranar juma'a an yi hadu ba lokacin da liman ya nufin ya fara hudu ba da wanda a cikin su yake jibintar alƙila yake kallon alƙila ko wanda yake kallon wani waje dole a dawo wato koko mustahabi ne bari ne tabbatacce ko sunna ce cewa a dawo a fuskanci liman a sai zamo an fuskance shi da fuska kuma zuciya ma ta fuskance shi ana sauraron me yake faɗa a ji gargaɗin da zai yi tunatar wadda zai yi faɗakar wadda zai to ga karatu kenan sifar yadda ake karatu ko surar da ake karantawa a sallar juma'a da kuma mutum ya kewaye jikinsa da tufafi ya daga gwiwoyinsa shine ihtibai da kuma hukuncin wanda ya bar juma'a ba tare da wani hanzari ba wani lafiya min hadisi ya karbar daga imam malik ya karbar daga rabu da fantar sa'id al-mazini ya karbi daga ubaida lafiya da usbatin da masudin wato ɗaya daga cikin fuka ha'u sab'atu na madina ɗaya daga cikin fuka ha'u sab'atu na madina cewa da haka da karin wasu da yawa malaman tarihi sun ce wa fati ne hijira ta ɗari da takwas ya tambayi noma da da bashirin me manzara da lalasalam yake karatu da shi ranar juma'a wato a raka'a ta biyu bayan ya karanta suratul juma'a ta a raka'a ta farko shi rahaku ya san cewa manzo Allah suratul juma'a ce ke karanta ba a raka'a ta farko to amma abin da bai sani ba wata sura yakan karanta a raka'a ta biyu sai a Numan ibn Bashirin yace ya kasance yana karanta da ta ka hadisul gashiya suratul gashiya ta yake karantawa a raka'a ta biyu sace min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga sufyan ibn sulaimin kana maliku imam malik yace ni ban sani ba wannan hadisi hadisi ne marfu'i ko ko ba marfu'i ba ya ce wanda ya bar juma'a sau uku wanda ya bar juma'a har uku ba tare da wani dalili ba ba tare da wani hanzari ba ko rashin lafiya to Allah ya yi yimke bisa zuciyarsa ya zama ba wani haske ba wata shari'a da shiga zuciyar tasa Mm, shi yasa wato wannan yana nuna illar wanda za su ce kamar ranar juma'ar ba za su tsaya wata sana'a tasu su bar zuwa juma'a kuma yake nuna musulmi ne kiyayewa kamar irin waɗannan bai kamata ma ya saurare su ba ma'ana kakkace za ka sai abin nasu ko da bayan juma'a ne ka kyale su da kayan su abin da ya hana su zuwa juma'a ai ba albarka a cikinsa duk abin da ya hana mutum zuwa juma'a gashi lami lafiya zau yake amma haka kawai wai dan yana neman kuɗi ya ce ba za shi juma'a ba ai wannan abun ba albarka a ciki kaga ya kamata nan mai hankali ma sai kauce ba wannan abu a kauce masa ma a kisa ko ana bukata dan mai yin haka din ya san cewa abin da yake ba daidai bane a addini Ubaidullah ta min hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Ja'far ibn Muhammad Ja'far Sadiq zika annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga mahaifinsa shine Muhammadu Bakir dan Aliyu Zainul Abidin dan Husainu dan Ali dan Abi Dalib cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hudubobi guda biyu ranar Juma'a hudubar da yakan yi guda biyu ce a ranar Juma'a yana zama tsakanin su a Ibn Abdulbar da yake cewa ba da yawa daga wanda suka rawaito muwadda aka suka rawaito hadisin a matsayin mursali domin muhammadu bakir bai gazin allah ba ba shi ba mahaifinsa ba aliyu zainul abidin bai ga manzon allah ba kakansa shine sayyidina husainu jikan shine wanda yake ya ga annabi annabi ya dauke shi ya har rawa ya masa to amma shi wannan jafaru ai bai gani ba amma kuma an ruwaito shi mutasili kamar yadda buhari da musulun suka ruwaito shi ta hanyar ubaidullah bin umara daga nafi'in daga abdullahi bin umara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin huduba huduba biyu ko yana yin su ko a tsaye yana rabawa tsakanin su da zama inda yake ya zo kenan a wannan ruwa shine wajen labai na kuma yakan zauna a tsakanin su to alhamdulillah sai an gama kitabul juma'a ko سيدنا محمد الفاتح